الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا اللهدي ashirin da biyar ga watan jumadal ula hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi muwafaka da sha shida ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da biyar miladiya shi gaba da darasi na mustalahul hadith daga littafin misbahul rawi na shekhu abdullahi gwandu rahimahullah da wannan shine darasi na 27 za mu tashi a sabon onwani wanda ake kira da al-mu'talafu والمختلف ko al-mu'talifu wal-mukhtalif wasu kan yi wa lamun kasara to al-mu'talafu wal-mukhtalaf mukhtalaful labzan fa fil alqabi yaji'u wal asma'i wal ansabi يشد في جميعهم سلام إلا ثمانا فهم سلام شيخ البخاري مع المعتزل والد حبر وابن أخته يلي وابن أبي الحقيق وابن وابن أبي الحقيق وابن ناهضي وجد سعد ومحمد الرضي فاكسر أبي بن عمارة تضممي سواه ذو الفتح أتى فالمدغمي وفي خزاعة كريزا كبيري في عبد شمس وسواهم صجري بالزاي في قريشهم حزام بالراء في أنصارهم حرام أيشي في البصرة والأبسي في كوفة في الشام قل أنسي اسلم بكسر فسكون السين إلا ابن زكوان بفتح زين ومسور بالكسر إلا في ولد يزيد واليربوع بالضم وشد sai a kwana nan tashi mafi sahihai to a shekhu abdullahi yake cewa al-mu'talafu wal-muhtalafu sai nau'in hadisi da ake kira al-mu'talaf ko al-mu'talif da al-muhtalif shi ma dai duka abu ɗaya ne ba adafi ba ne duka nau'i ɗaya ne idan ce dama al-mu'talif wanda ya haɗu da wani abu in kuma aka ce al-mu'talaf aka yi wa lamun fataha shine abin da aka haɗa al-mukhtalif shi kuma wanda yake ya saba al-mukhtalaf wanda aka saba to wannan aluga kenan amma a yare na su malaman hadisi to shine mala ya ce mukhtalifun lafzan duk abin da yake an samu saɓani ko ya saɓa a lafazi wato a lafazi ya saɓa ko mukhtalafun ko abin da aka saba labzan a wajen furta lafazinsa eh in ka ce mukhtalafun aga ismul maf'ul kenan wato abin da aka saba wajen furta shi in kuma ka ce mukhtalifun shine wanda ya saba ismul fa'il kenan wanda ya saba a lafazi amma a rubutu kuma ya yi kama da juna wato almu'talafu ko almu'talifu fil lafzi wal mukhtalafu ko wal mukhtalifu an gane al mukhtalafu fil lafzi wal mu'talafu ko wal mu'talifu fil khatti a rubutu za ka ga kamar abu ɗaya ne amma kuma in za a furta sai ka ga daban-daban ne to kaga an samu itilafi kenan shi itilafi a wajen rubutu kenan shi kuma ikhtilafi a wajen furtawa to akwai irin waɗannan sunaye daga cikin sunayen ruwatu na hadisai wanda za ka ga in za a rubuta to sai ka ga kamar iri ɗaya ne amma wajen faɗan kuma to shine sai a bambanta eh to inda aka samu bambanci to nan kaga ya samu saɓani ikhtilafi kenan inda kuma aka samu haɗuwa wajen rubutu to kaga ya samu itilafi kenan to shine al-mu'talafu mukhtalafun lafzan wato sunan da yake an saba wajen faɗarsa amma kuma mu'talafun fil khatti ko khatan shi za ka kaddara an amma wajen rubutu kuma to za ka kama iri ɗaya ne to kala-kala ne fafil alƙabi yakan zo wajen laƙubba tunda an yi bayani akan alƙabu to shi wannan nau'in yakan zo hatta a wajen alƙabu shine ya ji'u ai ya ji'u yana zuwa a ɓangaren alƙabu wal asma'i kuma yana zuwa a ɓangaren sunaye wal ansabi haka yakan zo wajen nisba inda za a danganta mutum ga garinsu ko ƙabilarsu to do akwai to shine malam zai ba mu misali sai ke cewa yushaddu fi jami'ihim sallamu illa samanan fahimu salamu to duk inda ka ga wannan suna na sallamu daga cikin sunayen maruwaita to wannan lamalib lamalib din shadda ake mata eh duk inda ka gani to kai mata shadda sai ka ce sallamu shine yushaddu ana yi wa lamalu ɗin shadda fi jami'ihim a cikin dukkanin inda ka ga wannan suna saboda ka koda ba a wasalce ba in ka samu isinadi kaga sunan sallamu ya zo to kawai ka yi wa lamun ɗin shadda sawa'un ko a wace ɗabaka ce ko a ɗabakar sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina to amma akwai istisna'i sai ce illa samanan amma haban da sunaye guda takwas su kan fahimu salamu to su kan ana karantawa salamu bi takfifi shi lam alif din e su sun zo ba shadda amma in ba takwas din nan ba to kowannensu salamu ake cewa to su waɗannan guda takwas daga cikinsu akwai malamin al'imamul bukhari albikandi ya shahara da albikandi ko albaikandi to shi albikandi sunansa muhammad ibn salam sunansa na na a sahihul bukhari al'imamul bukhari ya yi riwaya gare shi shi yasa ya ce maka shaikhul bukhari shi ne na farko to shi sunansa salamu ne bi takfifi lam alif ma'al mu'tazili tare da wani ba mu'tazili shine muhammad binu abdul wahabi ibn salam shi ma a kakan nasa to ba a yi ma lam alif shadda na biyu kenan sai walidu habrin ko hibrin duk ana faɗa sai mahaifin bijimin malamin nan daga cikin sahabbai wanda ake kira abdullahi to akwai mahaifinsa da ake kira salam shine abdullahi ibn salamin kenan eh to shi ma sunan mahaifinsa salamu ake cewa ba salamu ba wa ibn uktihi da ɗan uwar shi abdullahi ibn salam ɗin shi ne salam ibn ukti abdissalam ibn ukti abdullahi ibn salam ɗan uwarsa ne shi wancan sahabin da aka ambata to shi ma sunansa salam ne sai na biyar shine ce wabnu abi wabnu abil huƙaiki sai wanda ake kira da ɗan abi alhuƙaik shi ma sunansa salamu ibnu abil huƙaik e, shi ma sunansa ba shadda cire shaddan ake yi to sai na shida shi ne ce wabni na hidin shi ma ana kiransa da salam ɗan muhammad ibn nahid to shi ma sunansa ba a sa malamalu shadda eh ba a sa mata shadda wajaddi sa'adin da kakan sa'adu shine sa'adu ibn ja'far ibn salam na bakwai shine wa muhammadin radi sai muhammad wanda yake yardadde abin yarda shine yaqub ibn ishaq ibn muhammad ibn salam e to waɗannan in ba su ba guda takwas ɗin nan duk inda ka ga sunan salam to sallamu zaka ce sai ka yi walamun ɗin shadda to in ka duba tsakanin sallamu da salam kaga a rubutu ai duka ɗaya ne sinun lam alif sai mimun amma in za a furta to shine sai a bambanta ko wannan a ce sallamu wancan ko a ce salamu to kaga waɗannan sunaye guda biyu sun zamo almu'talafu wal mukhtalaf kenan eh a wajen rubutawa kaga sun haɗu saboda duka harufan ɗaya ne amma a wajen furtawa kuma an samu saɓani tunda kasancen da su malamai ba su damu da yi wa rubutu wasali ba tun an zo kawai haka ake rubutawa sinun lam alif sai mimu so da haka su malamai in sun zo za su iya tattance ba ta hanyar wa'annan ƙa'idodin to malamin hadisi da ya zo sai ya ga cewa bai cikin ɗaya daga cikin takwas ɗin nan to sai ya yi wa lam'alif shadda sai ya ce sallamu sallamu to wannan yana da matuƙar muhimmanci saboda daga cikin abin da yake yana da illa ga ɗalibi shine ya zamo baya iya furta sunaye daidai kamar sunayen sahabbai ko na tabi'ai ko na tabi'ut tabi'in ko kuma na malamai ma da suka biyo baya sai zan sai ga ɗalibi bai iya furta su daidai eh to wannan aibu ne ga ɗalibi eh duk sunan da zaka faɗa ko na waye to ka tabbatar da kayi dab ɗinsa daidai yadda malamai suka abin nan in ba haka ba kana samun kuskure to za ka fada fa a sunan wani eh za ka fada a sunan wani to da yawa za ka ga masu da'awa suna fadawa irin waɗannan kurakuran eh ba sa tsayawa su abin nan sattance a sunan wato barwaita yake to wannan a ɓangaren suna kenan sai a ɓangaren na gaba sai ce faksir ubayyab na imara ta dumumi imara ainihin ɗin kasara za a yi mata ba don ma ba to haka nan fakasir ka yi kasara ka yi kasara ga sunan ubayyu ɗan imara eh duk inda ka ga imara to ka yi wa ainihin ɗin kasara sai ka ce imaratu an gane? sai ka ce imaratu sai ce amma wadumumi amma ka yi wa ainihin ɗin donma siwahu in ba shi wancan ubayyu ɗin ba ibnu imara in ba shi ba duk inda ka ga imara to umara za ka faɗa ainihin ɗin sai ka yi mata donma eh sai kai mata zamma kenan shi wannan wannan wannan mutum ɗayan da aka ambata shi imara ɗin ubayyu ibnu imara to shi kaɗai ne ya zo da kasara an gane shi kaɗai ne ya zo da kasara wanda shi imara ɗin sahabi ne ubayyu ɗin kuma babansa ne an gane ubayyu ɗin afuwan shi ne sahabi imara ɗin to shi ne mahaifinsa to duk wani rawi wanda ba wanda sunansa ya zo da umara ko imara in dai ba shi mahaifin wannan sahabin ubayyu ba to ainun din shine ya ce wadun mumi ainun din sai kai mata damma sai ka ce u kenan umaratu hakanan zulfati ata ata zulfati kuma hakanan ainun din ya zo yana ma'abuci fataha an gane falmudugami kuma tare da idigami ga mimun ma'ana saka mata shadda ummaratu ay ammaratu afwan ammaratu sai ayi wa ainun fataha kuma ayi wa mimun shadda to kaga akwai imaratu akwai umaratu su biyun duka ba za ka yi wa mimun shadda ba sannan akwai ammaratu duk akwai su e to wanda kaɗai ya zo da yawa ainihin kasara shine wancan mahaifin wancan sahabi amma sauran ko dai umara wanda shi ma yana da yawa ko kuma ammara wanda akwai wata mata ma da ake kira ammara ɗin ta zo da wannan suna ita ma to kaga an samu itilafi da kuma ikhtilafi tsakanin umara da imara da ammaratu kaga yanzu a rubuta duka ɗaya ne amma wajen furtawa kuma sai a bambanta sai a bambanta eh to dukkanin marwaita wancan shi kaɗai ya zo da imara kenan in kaga wanda ba shi ba to ko dai umaratu ko ammaratu wa fi khuza'atin in kuma suna aka danganta shi ga ƙabilar banu khuza'a to karizan ai kabbiri karizan ka faɗi sunan karizan ba tare da kayan masa tasgiri ba kaka ce koraizu karizun eh karizun shi ma sunan rawi ne min al-khuza'a yana daga cikin ƙabilar khuza'a to shi ya zo ba tare da tasgiri ba amma wanda ya fito daga ƙabilar tasu an gane? to wannan shi ne sai ce to sai ce saggiri haka nan ka yi tasgiri fi abdishamsin idan kuma rawi ɗin ana jingina shi ga ƙabilar wato banu abdishamsi banu abdishamsi ko? eh banu abdishamsi banu abdishamsi to sai ce ka yi tasgiri shi kuma hakanan wasu wahum da waɗanda ma ba su ba to duka idan ka ga sunan karezu to koraizu za ka ci kenan inda kawai ya zo a abin nan koraizu za ka ci kenan inda kawai ya zo ba tasgiri ba shi ne daga ƙabilar banu khuza'a amma da banu abdi shamsin ƙabila ce wasiwahum ba wasiwahu ba wasiwahum da wasunsu da ma'ana da wasu ƙabilu waɗanda ba su ba to anan sagiri sai ka yi tasgirinsa sai ka ce koraizu koraizu e, to kaga shi ma ya samu itilafi da ikhtilafi in a khuza'a ne sai ka ce karizun zo da haka da kaga sunan to sai ka bincika daga wace kabila ne in ku za'a ne kawai to sai ka faɗe shi da girmansa shine kabbiri ma'ana kar ka yi masa tasgiri ka yi wa kafin fataha ra'un kasara sai ya'un sakina sai zayin ƙarshe e, amma a banu abdi shamsin da wasansu to saggiri in suna an danganta shi gare su sai ka yi mai tasgiri sai ka ce koraizu koraizu to sai baiti na gaba ya ce hizamu sunan hizamu bizaya ana faɗansa da harafin zayu fi ƙorai shehim idan rawi ɗin yana baƙurai she ne duk sanda ka ga hizamu kuma kaga ya fito daga dangin ƙurai shawa to sai ka karanta shi da hizamu e ha'un da kasara sai zayun sai alif sakina sai mimun hizamu a ƙureshu kenan a ƙureshu kenan sai ce amma haramu ka karanta shi da haramu bin ra'i da ra'un madadin waccan zayun ɗin fi ansarihim idan daga ansaru ne in rawi ɗin ya fito daga ansaru to sai ka ce haramu madadin hizamu to shi ma kaga sunayen an samu itilafi da ikhtilafi tsakanin hizamu dawa da haramu eh kawai wancan ayi wa ha'un kasara sai zayin wannan kuma a yi mata fataha sai ra'un madadin waccan zayin ɗin e madadinta to wannan duk a ɓangaren sunaye kenan duka a ɓangaren sunaye e tun da dama ya ce maka nau'i uku ne muktalafun lafzan fafil alƙabi ko ya ji wal asma'i wal ansabi to sai fara da na tsakiya din shine wal asma'i kaga yayi abin da ake kira da allafu wan nashru mushawwashun a ilimin balaga eh kaga kamata ya fara da al-alqab tunda shi ya fara ambata ko sannan ya zo ga al-asma sannan ya zo ga al-ansab to da hakan ya yi sai a ce ya yi allafuwan nashiru murattabun ya jeranta to ba sai fara da na tsakiyar yanzu kuma zai fara da nan nisba shine wal ansabi e wal ansabi hakanan aishiyu hakanan rawi da za a jingina shi a ce da shi aishiyu to ana faɗan haka ne fil basarati idan ya fito daga garin basara ainun sai ya'un sakina sai shinun da kasara sannan ya'un mushaddada al'aishiyu kenan to duk sanda ka ji an faɗi wannan nisba to in ka bincika rawi ɗinan daga basara ya fito daga basara ya fito wal abasiyu haka nisban sunan shi rawi da za a jingina shi a ce al'abasiyu shi kuma fi kufatin idan ya fito ne daga garin kufa ainun sai ba'un sai sinun sai ya'un mushaddada al-abasiyu wancan al-aishiyu to kulka faɗa an siyu fi shami in rawi ɗin daga sham ya fito shi kuma nisbarsa akan ji sun faɗa cewa al an siyu eh shi kuma da ainun sai nunun sai sinun sai ya umu shaddada to wannan ɓangaren nisba kenan sau da haka iga ji an ce da rawi al'aishiyu to ka sani ya fito ne daga albasara in aka ce al'abasiyu ya fito ne daga kufa in aka ce al'ansiyu ya fito ne daga asham ya fito daga sham to sai islun bikasirin fasukuni sini ilabna zakwana bi fathi zaini to haka duk inda kaga sunan da ainun da sinun da lamun to ga yadda zaka karanta shi sai ka ce islun sunan rawi ne islun sai ka yi wa ainun kasara shine bi kasrin ka yi wa ainun din nan kasara fasukuni sini ita kuma sinun din sai ka yi mata sukunun is lon da shi kuma duk inda hagan shi haka za ka karanta shi in banda na mutum ɗaya in banda sunan rawi ɗaya shi ne ce illabna zakawana banda ɗan zakawanu shi kan bai fatahe zaini shi kan harufan nan na biyu na farko to duk fataha za ka yi musu da ainun da sinun sai ka ce asalun shi kuma shi ne sunansa asalun ibnu zakawana eh ko ka ce islun wanda shi ya fi yawa ko kuma asalun shi kuma na mutum ɗaya ne shi ne ibnu zakawan ibnu zakawan to kaga shi ma an samu itilafi da ikhtilafi tunda yanzu a rubuta duka da ainihin sinun lamu amma wajen furta shi ne sai a bambanta ko? eh wanda asalu kaga zuma kenan sunan zuma ne to ba laifi za ka isa ɗanka suna asalu ko islun da sauran dai duk sunayen da aka faɗa ko sallamu ko salamu ko karizun ko koraizun ko hizamun ko haramun duk za ka iya sa duk za ka iya sa shi haramun ba wai dole sai abin da a haram ba fa akan ce haramun ana nufin hani akan ce haramun ana nufin alfarma eh ba wai da inda ka ji an ce haramun kawai eh eh harami sunan masallaci ne eh sai ka ce haram amma kai kana nufin mai alfarma mai daraja ba shi kenan ba eh eh eh su wannan shi ne sunayen da yawa ne maciya za su yi eh sai ya zan ba za a ji su ba sai dai in ka buɗe littafi to kaga abin bai yi ba kuma hmm? abin bai yi ba ya kamata a ce ana ɗabbaƙa su sai a yi ta mamaki ƙwarai da gaske saboda rashin ta'ammuli da shi ne inda mafi yawa nan sunayen wasu wasu abubuwa sun shigo na al'ada da sauransu sai aka kauce ma asalin abin da su laraba suke amfani da shi wa suwarun to haka na akwai mai suwaru shi ma bilkasri tare da yi wa mimun kasara an gane da kuma yi wa sinun ɗauri miswarun da kuma yi wa wawan takfifi miswarun to shi ma duk inda ka gan shi haka za ka karanta shi inda ka ga an rubuta sunan rawi mimun sinun wawun ra'un ko ba a yi maka wasali ba to ka ce ɗaya miswarun illa fi walad amma ban da sunan ɗan wato yazidu al-yarbu'i wanda ake masa laƙabi da al-yarbu'iyu ko nisba al-yarbu'iyu eh an gane sahabi ne to shi kan ana karanta shi da musawwarun ibnu yazida an gane ibuna yazida eh sai abokinsa shi al-yarbu'i shi ma daban ne shi kuma sunansa musawwarun ibnu abdulmalik al-yarbu'i shi mutumin ma madina ne to in banda su biyun nan to duk inda ka gan shi miswarun zaka ci amma da ɗan yazidu da shi wannan abdulmalik al-yarbu'i to dukan musawwarun ake karantawa biddammi wa shad sai ka yi wa ainihin mimun damma sannan ka yi wa wawun shadda gani musawwarun to shi ba kaga an samu itilafi da ikhtilafi tunda tsakanin sunayen duka za ka ga mimun sinun wawun sai ra'un kawai in an zo faɗa to shi ne ga yadda za a faɗa in ka ji an ce aliyarbu'i to sai ka ce musawwarun in ka ji an ce ibnu yazida sai ka ce shi ma musawwarun amma duk wanda ba su ba to miswaru ake ci ba miswaru to shi ma ya gashi an samu musawwarun dai shi yana da nauyin fada misuwaru ya fi sauki eh hmm? eh ta wannan shi ne sai mu tashi mafi sahihai ne biya ya saru illabna basharin waja sayyaru بالكسر بشر غالبا فمؤجم أهمل لدى أربعة ثم مضموم
wannan aikin da malamai suka yi eh kan hadisi kawai kan hadisi mutane kawai na kuba amma wani zo ya ce ai aikin banza duk aikin banza suka yi sun bata makansu lokaci ya mangare su eh jahilci ne kawai asan in baka san abin da mutum ya yi ba da wahalar da ya yi gaskiya ne to ba za ka gane kimar mami ya yi ba inda su ba su karanta ma hadisin ba ba su karanta iliminsa ba sau da haka ba su da alaka da shi to iya lafazan ɗena suke cin karo da su a littattafai amma da za su je su karanta usulu da yadda malamai suka tantance hadisan suka ga ai baya tunda duka dama manufar wannan duka don a tsare ita magana din ta annabi ka kuskure ya shigo ko canza wani abu ko ƙarya da sauransu to sai kuma ka zo ka ce a aikin shine ma ƙarya shine ma ƙaryan da ɓata addini To abubuwan eh, akwai son zuciya a ciki سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله